إخواني في العقيدة والدين إن من حكم إن من حكم الله جل وعلا في اختلاف الليل والنهار على مدار السنة الرأفة بعباده وخلقه ومن حكمه وحك وحكمته ما نعايشه اليوم أو ما بدأنا نعايشه هذه الأيام من دخول البرد أي دخول موسم الشتاء الذي يشتكي منه الكثيرون وينف وينفرون وينفرون ولا تسمع منهم ما أمر به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من قول حيث أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء إذا كان يوم شديد البرد فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم اللهم أجرني من زمهريري من زمهرير جهنم أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم والزمهرير بيت يلقى فيه الكفار فيتميزون من شدة البرد أحبابي في الله إن أكثرنا ما حفظ هذا الدعاء النبوي ولكن لا ننفك عن عن الشكوى عن هذا الزمان زمان البرد عن هذا الوقت الذي نحن داخله خلافا لسلفنا الصالح الذين كانوا يفرحون بقدومه يفرحون بقدومه أي قدوم فصل الشتاء وقد عثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الشتاء غنيمة العابدين اي نعم وكذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال مرحبا بالشتاء تتنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصد فيه النهار للصيام اي نعم نظرتهم في الحياة وتعبيرهم للأمور كلها تكون وفقا وفق ما يرضي الله عز وجل أملهم الوحيد في أي وقت وزمان كيف يرتقون في إرضاء الخالق جل جلاله إخواني في الله اعلموا أن هذا الوقت وهذا الموسم فيه بكى المجتهدون على التفريط إن فرطوا في, إن فرطوا في لياليه بعدم القيام وفي نهاره بعدم الصيام إخواني في الله والملة أين نحن من هؤلاء القوم أين نحن من هؤلاء الجبال الراسيات في الطاعة فوالله الذي لا إله إلا هو لولا لولا لذة الطاعة والقرب إلى الملك الديان ما بال أحدهم أن يخلق يعسوبا إنا لله وإنا إليه راجعون من هذا يا ترى إنه معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث قال لولا ثلاث ظمأ الهواجر وقيام, وقيام ليلة الشتاء ولذاذة التهجد بكتاب الله ما باليت أن أكون يعسوبا أحبابي في الله لا حول ولا قوة إلا بالله فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله قوله قيام ليلة الشتاء يعدل صيام نهار الصيف ومن فضائل الشتاء أنه يذكر بزمهرير جهنم ويوجب الاستعاذة منه أحبابي في الله استعيذوا من زمهرير جهنم فإنه من استعاذ منه أجاره الله منه بارك الله لي ولكم في القرآن الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرأ وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأجرى على الطائعين أجره وأسدل على العاصين سترا أحمده سبحانه وتعالى الذي يعلم دبيب النمل في الليل إذا سرى ثم الصلاة والسلام على النبي محمد وآله وصحبه ومن تلا أما بعد باين الله Allah madaukin sarki ke cewa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab lallai cikin sassabawar dare da yini wal lokacin mu samu kanmu a cikin dare wal lokacin mu same kanmu a cikin yini ma'ana wal lokacin duhu wal lokacin haske wannan yanayin da kuke kallonsa wato akwai hikima ga Allah subhanahu wa ta'ala wadda ya sanya a ciki hikima da kuma aya da wa'azantarwa da zan kunne ga bayin Allah masu hankali masu nisan tunani waɗanda su ne suke ambatan Allah a halin sallar dare suna tsaye kuma alhalin suna ambatan Allah suna tsugunni ko suna zanne wani lokacin ma idan suna gide suna ambatan Allah kuma suna tuntuntuni cikin halittar sammai da ƙasai wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi domin halittar sama da ƙasa su ne manyoyin suna daga cikin manya-manyan ayoyi na halittar Allah subhanahu wa ta'ala za ka ji suna cewa ya ubangijinmu wannan tsari da wannan halitta da kai da gudanuwarta a wannan yanayi din ya ubangiji ba haka a bagas aka halicci wannan abu ba akwai hikima a ciki sarki ya tabbata a gare ka ya Allah ka kare mu daga azabar wuta don ba mai kare daga azabar wuta sai wa sai Allah lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa wuta ta kai kokenta zuwa ga mahaliccinta ubangiji wuta take cewa da Allah madaukakin sarki ya Allah ta'ala shashi na na cinye shashi sai Allah subhanahu wata'ala ya mata izini da numfasawa guda biyu numfashi ɗaya shine numfashi na lokacin mai bazara ko numfashi lokacin mai sanyi mun gane ko idan ta numfasa sai mu ji tsananin sanyi aka yi wata hudu a wannan yanayi din in ta sake numfasawa kuma sai mu ji mai sai zafi ya zo shi ma mai wata uku domin lokacin sanyi ya fi tsawo akan lokacin mai sanyi lokacin sanyi ya fi tsawo akan lokacin mai zafi eh mun gane ko duk wannan zafi da lokacin sanyi din duk hikima ce ta ubangiji kuma duk daga jahannama ne duk numfashi ne na jahannama wannan tsananin sanyin da muke samun kanmu a ciki a irin wannan lokacin da muka fuskanta mun fara jin alamunsa yanzu shi yasa muka fara ta nasarwa akai lalle wannan lokaci da zamu shiga cikin sa wato yana ta nasarwa dan adam da irin sanyi na wutar jahannama da Allah ya yi tanadin azaba makafirai da shi shine zamharir wani kwari ne a ciki ko zazzabo a cikin wutar jahannama mun gane ko wannan kenan wannan hadisi bukhari ne da muslim suka rawaito shi wani mai hikma yake cewa ƙumin laila ya haza la'allaka tarshudu ya kai ɗan uwa ka yi ƙoƙari ka tsaye da sallar dare da fatan in ka yi haka za ka zamu shirya ta ubangiji har izuwa wannan lokaci ne za ka rika tsawaita dare kana bacci ka kwana kana bacci alharin rayuwarka tana ƙarewa ko kai baka san da wannan ba ina lura da kai in ji shi mai hikmar yake cewa tsawon dare kai tanka ba abin da kake in banda bacci akwai wadda in ya fara bacci tun karfe takwas ba zai ƙara farkawa ba in ya yi sa'a ya tashi karfe biyar ya ce kuma haka rayuwarka take ko da yaushe alhalin waninka wadda yake da imani kuma ya fahimci hikma ta halittarsa a wannan duniya ita ce bauta shi yana nan ya fuskanci ubangijinsa a gurin da yake ibadarsa yana sallar dare wa ghaira kai hajudu mai hikma yake cewa walau alimal battalu ma nala zahidun inda mai zaman banza mai baccin banza ya fahimci mutumin da ke gudun tsira a nan duniya din mai Allah yake bashi na lada domin ƙoƙarinsa na ibada min al'ajiri na lada da kuma kyautatawa da ba zai taɓa iya bacci ba shi wannan wanda yake bacci ɗin da ya san falalar to shi yasa wannan bawan Allah yake jan hankalinka kai ma ka zamanto me irin wancan ka zamanto baka bacci tsawon dare walau kanat duniya tadumu li ahliha ka sani ya kai dan adam inda ita wannan duniya tana tabbata ga wanda suke mazauna cikinta لكان رسول الله hayyan mukhalladu da annabin Allah ya kasance yana nan a raye kuma dawwamamme ne domin ana neman ahali ai su sai fi cancanta a ce duniya ta su ci saboda Allah zaben su yi kaiwa ya zabe ka a tarqudu ya maghrurun wan naru tuqadu ya kai wannan rudadde dimotacce ashe ba za ka fasa halinka ba za ka kama ka ci gaba da bacci baka san cewa wuta ana nan ana rura ta ba ana iza ta ba wutar jahannama tana nan tana babala tana dako tana jiran wanda suka yi laifi fala harruha yutfa wala aljamru yakhmudu zafin ta baya risinawa baya sauki ballantana a ce garwashin ta ma zai mutu yayi toka tana nan babala take ko da yaushe so yanzu kai wutar da aka yi tanadinta domin masu saban Allah da kuma mai wanda ba sa biyayya ba sa da'a tana nan tana izuwa kai kuma kana nan kana baccin dare kana abin da kaga dama kana tambele shi ne abin da wannan bawan Allah ke nufi bayin Allah ɗan uwana cikin aqida da kuma addini ga baki ɗaya lalle na daga cikin hikima ta Allah madaukin sarki wajen sassabawa dare da kuma yini a tsawon shekara tausasawa bayi da kuma halittu baki daya yana daga cikin hikimarsa da kuma hukuncinsa yanzu wannan lokacin da muka fuskanta na azi lokacin sanyi da muka fara mai shiga cikinsa mun fara da wannan sai muka ga dacewar mu fara muku da wannan saboda ku doro akan wannan al'amari din cin da wuri kar mutun ya gafala wanda nan gaba za mu zo mu shiga cikin sanyi mai tsanani mun gane ko wannan kenan wanda shi wannan lokacin sanyi din da mu za mu shiga muna kuka lokaci ne wadda da yawa suna korafi da shi a wannan zamani din suna gujinsa kuma suna ɗora wasu su ma akan su guje shi me za yi da sanyi ba abin da za ka ji na ambato na alheri game da lokacin sanyi he yan kaɗan mun gane ko ko ka ji irin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in an ji yanayi yayi sanyi mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a faɗa idan lokacin sanyi yayi in sanyi yayi tsanani kawai gari sai kaje yanayi yayi sanyi sosai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa musulmi yace idza kana yawmun shadidul bard shadidul bard fa idza qala al abdu la ilaha illa Allah ma ashadda barda hadha al yawm اللهم أجرني من زمهرير جهنم اللهم أجرني من زمهرير جهنم هكا أكي صباوا الله يفعله idan yini ya kasance yini ne mai tsananin sanyi to lalle bawa ya kokari ya ce la ilaha illallah ba abun bauta da shaida da gaskiya sai Allah lalle yinin yau din nan akwai tsananin sanyi ya Allah ka kare ni daga azabar wannan kwari ko kwazazzabo na cikin wutar jahannama mai suna zamharir mun gane ko wannan hadisi hadisi ne wanda yake ingantacce abun takaici da yawa ba su iya wannan addu'ar ba amma kun kuma sun iya korafin sanyi ya yi tsanani mun gane ko saɓanin su magabata na gari wadda su da sun kasance suna farin ciki matuƙa cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kai rayuwarsu cewa sanyi ya iso an samu hadithi daga umar ɗan khattab wani asari yana cewa ashita'u ghanimatul abidin yana cewa lokacin sanyi lokacin ganima ne na bayan Allah ai kun san ganima bayan an ci kannin abokan gaba an karya su abin da aka ribata na dukiyoyi da kuma mutane da abubuwa ai shi ake kiran ganima ko wahala ta tafi sai daɗi ya zo to shi lokacin sanyi to shi ne ya yi kama da ganima wato ganima ce ta bayan Allah masu ibada in kana neman lokacin da bayan Allah masu ibada suke ɗiban gara to lokacin sanyi ne haka aka samu daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yake cewa marhaban bishita mara balale da lokacin sanyi tatanazzalu fihi albaraka lokaci ne wanda albarka ta ubangiji take sauka mai yawa wa yatulu fihi al-layl lilqiyam dare yakan yi tsawo domin bayin Allah masu ibada jima suna sallar dare an gane wa yaqsuru fihi an-naharu lis-siyam haka kuma yini yake gajarta saboda me saboda bayan Allah su yi azumi yinin lokacin sanyi gajere ne daren lokacin sanyi mai tsawo ne mai hikima su bayan Allah sun fahimci wannan saboda su yi tsallar dare da yawa da kuma azumi Allah ranwanta musu samu ladan azumi da yawa ku ga yadda suka fahimci su al'amarin mu haka muka fahimta ba haka muka fahimta ba ina'am hadhihi nazratuhum fil haya kwarai da gaske wannan shine wato mahangansu game da rayuwa da kuma fahimtarsu da kuma yadda suke fassara al'amura ga baki ɗaya in sun fassara suna ƙoƙari su fassara abin cikin abin da Allah zai yarda da shi da kuma abin da manzan Allah sallallahu Alaihi yake so burinsu guda ɗaya da su magabata a kowanne lokaci a kowanne zamani ta yaya za su yi abin da za su gamsar da Allah ta yaya za su yi abin da Allah zai yarda da su su yarda da su gamsar da Allah Allah yarda da su madaukakin sarki ya ku yan uwana ku sani lallai wannan lokaci na sanyi da muka fuskanta a wannan lokacin ne da yawa daga cikin bayin Allah nagari suka yi kuka bayin Allah masu kwazo masu himma sun yi kuka sosai matuƙa akan me akan sun rasa sun tozartar da dararensa ba su amfana da daren lokacin sanyi ba daga ga suna ta kuka saboda mutum bai samu ba ya bauta wa Allah duk tsawon dare yanzu duk tsawon daren azumin nan wani sai dai ya farka wani sai dai ya rika doguwar hira ya kai karfe 12 tukun ya kwanta saboda me in ya kwanta kar ya farka a to in ka kwanta ya so ake ka farka in ka farka din sai ka ci gaba da mai sallar dare da istighfari haka ne ko ba haka ba to su waɗannan bayan Allah abin da suka yi kenan to da yawa daga cikinsu sun yi kuka saboda ba su iya raya dararen shi lokacin sun yi ba kuma me sun yi kuka saboda sun tozartar da yinin lokacin sanyi saboda ba su yi azumi ba saboda yini ne gajere ga kuma babu tsananin rana ballantana ka ce akwai ishirwa ko makamancin wannan bayan Allah ina matsayinmu yake ga waɗannan bayan Allah in mun kwatanta kanmu da kansu da su kai waɗannan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abun kwatanci ne tamkar manya-manyan duwatsu ne kafafu babu abun da yake jijjiga su na jaraba ko ta fitina ta rayuwar duniya mu a yau ya muke muna tabbatuwa akan abun da muka fara galibi mu ba ma iya dorewa akan abun da muka fara na ibadar Allah ta'ala ballantana mu fara da wani so lalle lalle muna da bukata zuwa gabe a wannan lokacin ma musamman lokacin da Najeriya take fama din nan mun fi bukatuwa a wannan zamani da yawaita ibada da raya dararen lokacin sanyi dare mai tsawo kai ibadar ka kai istighfari kai addu'a ko kuma kai kwanci kai bacci kuma ka tashi kai sallar asuba tare da mutane sa'an nan kuma yini sai na daga darta a raya shi a yawaita azumi a ciki wasu suna yin azumin annabi dawuda wasu kuma suna yin azumin litinin alhamis wasu kuma suna azumin mai uku sha uku sha hudu sha biyar duk a raya shi a ta addu'a Allah ba mu zaman lafiya ba mu sauƙin rayuwa a wannan ƙasa ta bayan Allah na rantsewa da Allah wadda babu wani mahalicci sai shi kaɗai wani ɗaya daga cikin su waɗannan bayan Allah cikin sahabbai yake cewa ba dan daɗin biyayya ma Allah ba da kusanci zuwa ga Allah ba daɗi kun san ibada wadda imaninsa ya nisa yana jin daɗin bautawa Allah yana jin wani shauki da nishaɗi to wannan ɗaya daga cikin magabata na gari wadda shi ne mu'adu ɗan jabal yake cewa ba don wannan daɗin ba ya ce da ban damu ba inda Allah ya halicce ni a matsayin ƙudan zuma ko zirnaƙo da a ce ni ba mutum ba ne da duk bai damun ba amma daɗin da nake jini da Allah ya ne mutum daɗin biyayya ma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ba dan abu ba dan abubuwa guda uku ba a wannan duniya din inda Allah yayi ni kwado ma ko yayi ni kiyashi ko wani abu daban duk ɗaya ne ce to amma abubuwa guda uku nan sune nake godewa Allah kasancewar Allah yayi ni dan adam yake cewa wato tsananin wato ishurwa a lokacin garjin rana falalar azumi da ladansa a lokacin mai zafin rana da kuma falalar sallar dare a lokacin mai tsananin hunturu da kuma jin daɗin wato karatun alƙur'ani da yin tahajjudi da shi ya ce ba don waɗannan abubuwa guda uku ba inda Allah ya halice ni a matsayin kwaɗo ko wani abu ma ni ban da matsala mun gane ko la haula wala quwwata illa billah bayan Allah ka duba kaga waɗannan su ne sahabban manzan Allah da kuma magabata na gari fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu wani mai hikma yake cewa ku koyi da su ko da ku din ku zamanto ku ne su ba domin koyi da mutane na gari a nan ake samun rabota da kuma dacewa domin sun yi kikkiawa kuma kai ma kana kokari kai kikkiawa irin nasu al-imam ibn razab al-hanbali rahmatullahi alayhi yake cewa yin sallar dare a lokacin hunturu yana daidai da yin azumi a lokacin garjin rana falalar sallar dare a lokacin tsananin sanyi ba ta gaza falalar azumi a lokacin bazara ba da zafinsa mun gane ko wannan kenan yana daga cikin falalar shi wannan lokacin sanyi da muka fuskanta yana sa ɗan adam ya rika tunani da cewa allah yana da wani kwari a wutar jahannama wadda Allah yana azabtar da bayinsa wadda suka saba masa a ciki mun gane ko kuma wajibi ne mutum ya nemi tsari daga shi mun gane ko wannan kenan ya ku yan uwa lalle neman tsari daga shi wannan kwari din a cikin wutar jahannama idan mutum ya nema lalle Allah subhanahu wataala yana yana kare shi الله سبحانه وتعالى يتبكم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأضل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار في دولتنا نيجيريا يا رب العالمين اللهم أنت أعلم بهؤلاء الفسقة هؤلاء البطالين هؤلاء الخطافين يا رب العالمين اللهم أنت أعلم بهم جميعا واحدا واحدا فردا فردا اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم من شد لعبادك فاسجد عليه اللهم من شد في عباد لعبادك فاسجد عليه يا رب العالمين اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتد يا رب العالمين اللهم دمرهم تدميرا اللهم شتتهم تشيتا يا رب العالمين اللهم اجعل الدائرة عليهم يا حي يا قيوم اللهم اصلح لنا دولتنا نيجيريا يا رب العالمين واحفظها من كل سوء وبلاء ومن شر كيد الاعداء يا رب العالمين اللهم ارزقنا الامن والاستقرار قوموا الى الصلاه حفظكم الله ورعاكم